بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق عند الله سيدنا ومولانا محمد سيد الخلائق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين يومنا رانا لتنم شادي haka ne ko ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da kalanda ta miladiya uku ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da uku za mu tashi daga inda muka tsaya jiya malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين آمنوا وزادوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور الله أكبر الله تبارك وتعالى إذا سوى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم والله إن الله إن الله غفور رحيم نعم to fadi wallahu ghafurur rahim wato Allah tabaraka wa ta'ala cikin tarihin bayanin tsiya kan rundunar nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura bisa shugabancin Abdullah bin Zahshin الصحابي الكريم رضي الله عنه domin su je su karba ayarin nan na Quraysh bayan abin da ya faru ya faru sun kashe amru bin al-hadrami sun kuma ribato mutum biyu sun kuma koro wannan duka kasuwancin da raƙuman da hatoji na kasuwanci sun kawo wajen manzo Allah to sai ya dace sun kashe shi ɗaya ga watan rajab wata ne alfarma an dai bayani ce ko amma su sun yi kisan ne bisa rashin sani sun yi tunanin watan rajab bai shiga ba wato talatin ne ga watan jumada a tsaniya su sai zan so watan ya yi musu tsani ya zan so ishirin da takwas washe gari suna tunanin talatin ne sai zan so a ɗaya ga watan rajab aka dinga aibanta su Allah ya sanar da ayoyin da muka karanta jiya wanda suke wanke su cewar kafirai su ne ‘yan ta'adda su ne waɗanda suke yin abin da Allah baya so to cikin ci gaba da wanke sahabban annabi da wannan rundunar ta Abdullahi bin Jari shi ne Allah ta'ala yake cewa innal ladina amanu lallai waɗannan da suka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su Abdullahi bin Jari da sauran ma dukkan wanda ya imani da manzon Allah wannan ladina amanu wallazina hajaru kuma waɗannan da suka yi hijira suka bar garuruwansu da kasuwancinsu da gonakinsu da murfodinsu ba duka suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi domin Allah a hanyar Allah ba dan a biya su wani abu ba ba dan su samu wani abu na duniya ba dan Allah suke yi kaga duk wannan tsarin tsarkake su Allah yake yi sun yi imani sun yi hijira hijira ma ba karamin al'amari ba ne sai ka je wata unguwa ka yi ɗan watanni unguwa kawai don za a gane tashin hankalin rabuwa da garin a ce rabuwa na hauhau ba za ka koma ba karamin al'amari ta haɓe suke a wajen hijira man gama to Allah ya ce wani bin hadu wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi kuma dan Allah to sai Allah ya ce ulaika yarzuna rahmatallah ai ba maganar wai ta samu zunubi wajen kashe amur ibn al-hadrami ba ba wannan ba ba su suna kauna su samu rahama ta Allah an gane ko saboda wancan abin da suke na kashe shi bisa kuskure a wata mai alfarma su ai ba su sani ba shi ko da abin da mutum bai sani ba wannan al'umma ta mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da mutum yayi bisa kuskure ko rashin sani ko mantuwa to ai manzon Allah da ma ya ce an yayi inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wan nisyan wa masukurihu alai Allah ta'ala ya ƙetare mun ya yafe mun dangane da al'ummata alkada da abin da suka yi su bisa kuskure su ko kaga su Abdullahi bin Jahashin kisan da suka yi wata ƙarfin wata mai alfama ai bisa kuskure to Allah ya yafe ma al'ummata wannan alkada wannan nisyan da kuma mantuwa wa masukurihu alai da kuma duk abin da tilasta masa ake in wani ya sa abin daga a nan yace sai ka zage manzon Allah misali in ka zaga ba ka da laifi komai to da ai kai ba zage to kai ka sani ka faɗi wannan kalmar ne dan ka kuma da ranka kawai to wannan shi ake cewa al-akhdhu bil rukhsa akwai kuma al-akhdhu bil azima ka ce wallahi sai in ka fasa min ka Allah amma wallahi ba zan zage Allah ba shi ma wanda yake wannan matsayin sai ya haka in Allah ya kare kuma a fasa mai kan ba shi ke in kuma an fasa mai kai yayi shahada kuma kowanne mutum ya gaza iya sai an yarda kalmar kafirci in dai tilasta mutum ake wajen za a halakar da shi za a zubda jinin su za a yi mai ta'addanci aka ce ya faɗa shari'a ta ba ta bani ko ka faɗa ko kuma ka yi riko da azima ka ce ba za ka bani ba duk wanda imanin ka ya gwada ma kana iya yi ba matsala أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم Allah ta'ala mai gafara ne mai tsirkin karshen ayin yana gwada kisan da suke cikin wata mai alfarma din Allah ta'ala ya gafarta masa kuma gab da karshen ayin kuma yana gwada kuma zai sanya su a cikin rahamarsa shi ne ulai ke rubuta rahmatullah na'am yas'alunaka يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما كبير ومنافع للناس نعم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
الله أكبر الله تبارك وتعالى يكتوى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون wannan aya tana magana kan giya da taka wannan wannan al'amura guda biyu al-qabr wal maitir wasu al'amura ne wanda larabawa suka gino a kansu kafiran an kafir iyaye da kakanni gadan gado har ma aka rawaito daga rana isha take cewa kaga abubuwa guda uku da a sai manzon Allah yayi garaje yayi gaugawa a kansu lam tanzah da'awatu da za a ji cewa da wuya idan da'awarsa za ta kai labari za ta yi nasara to cikin uku da ce akwai giya inda farar ɗaya aka haramta giya to da da wahala ta iya bari to amma kafin mu fassara ayar wannan matakai giya ta biyu wani matakai ne giya ta tattaka a cikin musulunci kafin a haramta ta ina so a ara min kunne da kyau domin a ji wannan farko lokacin da Allah ya same suna san suna shan giya suna al'amuran ba a haramta ta ba saboda hikima ta da'awa yanzu mutanen dawo su ake yi su fahimci da'awa idan aka fara tsoratar da su kan abubuwan da suke so cewa ku bari ku bari za su shaidan zai zai zai sai amfani da wannan damar ya ƙara kore su daga musulunci dama nan laka su ake ana so a jawo su to farkon ayar da ta fara sauka kan lamarin giya mu tsaya mu ta tana nan cikin suratul nahl inda Allah ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika la'ayatan ko ga arama la'ayatan liqaumin ya'qilun wannan ita ce farkon aya da ta sauka kan lamarin giya amma ka san abin da zai baka mamaki a cikin ayar giyar an sanya ta ne ma cikin ni'imomin da Allah ya yi wa mutane an gane ko kaga ai zuciya za ta ƙara tahowa abu ne kana so kana amfani da shi kana shakatawa sai aka jero cikin ni'imar da Allah ya yi ma aka faɗe shi kaga za ka ƙara mai hankalin ka wajen wannan da'awar ka tabbata ba za ka yi Allah ya ce wa lissa baratun nafi daga ƴaƴan itacen nan na bishiyar dabino wal ahna bil inabi tattakiduna minhu sakaran kuna rukon wani abin sha da za ku sha har ku yi maye a wa rizqan hasana da arziki kyakkyawa inna fi zalika la'ayatan cikin hakan amma akwai aya ta ban mamaki liqaumin ya'qilun to tun anan malaman tafsiri suka ce an fara yi mata haka ita giyar amma a hikimance saboda duk mai shan giya ai bai da cikakken hankali amma sai Allah ya tsare shi da kaumin ya aqiluna kaga an dan fara dan yi mata wannan shaida kadan amma ba a hana ni'ima ce kuma a cikin haka Allah ya ce akwai aya ga mutane wanda zai cike masu hankali kaga an fara dan taba shi kadan abu to nan sai ya zamto mataki na biyu عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يشري wani biki aka zo aka ci abinci da nama har aka sha giya tunda lokacin ba haramta ta ba to da aka sha giya da hanki aka yi wannan biki aka dinga al'amura iri iri har kuma ma aka tuno da waƙoƙi irin na jahiliya na baya sai aka ɗauki ƙasusuwa ana dukan juna aka faffasa ma wasu kai lokacin sallah kai wani ya ce abdurrahman bin auf ne ya ga sallar wata ruwaya aka ce al-imam ali ne duk lokacin da an sake kuma wani ne cikin su imma abdurrahman bin auf ne imma sayyidina ali bin abi talib to lokacin ba haramta ta ba a gane ko da sai ta din a lokacin ba haramun ba daka ba mahallin da sai an soki al-imam ali ko abdurrahman bin auf kan sai ta a lokacin da a lokacin ba ne yake a wajen Allah ba da laifi ce da sai a ce an soki imamu ali ko abdurrahman bin awud Allah ma tsiro ya ce cikin ni'imomi a lokacin to da aka zo wajen sallah kowa ya za sallah a cikin su sai ya karanta kuliya sai ya rike tsira wannan lala din kuliya ayu al-kafirun makon la a abudu ma ta abudu sai ya karanta da a abudu ma ta abudu har ya zuwa ƙarshe kaga ai ma'ana abin za ta canza ko to daga nan sai Allah ta'ala ya saukar da ayat cikin suratul nisa ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya kuma imani daga yanzu kada ku kusanci sallah kuna cikin maye na shan giya har sai kun san me kuke faɗa idan ba za ku rika shan rubantar Allah ba ba za ku rika yin abin da bai dace ba Allah ya ya hana a ta daidai dan ga lokacin sallah amma haka dai yanzu ba a haramta ta ba amma an dafu su kai binta dan ka san tsakanin magariba da isha'i dai ba za a sha ba ko dai da aka sha ake maye dole lokacin isha'i ana cikin maye amma bayan isha'i ba kana da damar da za ka sha kafin asuba ta ce ka bayan asuba ba kana da damar da za ka sha kafin azhar ta ce ka to ban tunanin idan ka sha da tsakanin azhar zuwa la'asar ake za ka ce ka kaga nan ma an ƙara dafu ne ka tsakanin la'asar zuwa magariba nan ma dai idan lokacin da rana tana faduwa da wuri ne ba za a sha ba kaga an ƙara ta shi kai jinta to ana nan wasu na sha wasu ba ta sha sai na Umar sai yazo shi lokacin da ya daina sai ce ya Rasulullahi wannan giyar ba ba hata da kyau sai ko Allah bai bi haramta ba sai sai na Umar ya daga hannu ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya Allah ka bayyana mana game da giyar nan bayani wanda zai warkar da mu gaba daya domin yana gaba da dace da musulunci ba to ana nan ana nan ji ana ta dai wasu na sha wasu ba sa sha sai aka suka tambayi manzo Allah shine wannan matakin na hudu kenan go to ruwa ita giyan nan wuyane ne wai a ci gaba da sha ne ba matsala ko ku to shine Allah ya saukar da wannan yas'alunaka 'anil khamr wal maisir suna yi maka tambaya game da giya da kuma tsaka to tsaka ne inda Allah zai ƙara wato dakushe kaifinta ba tare da haramta ta ba amma gaba daya qul fihi ma ismun kabirun ka ce musu a cikin giya da tsaka akwai zunubi ne girma amma akwai kuma wa manafi'u linnas akwai kuma abubuwan amfani ga mutane kaga dai har dai ba a gama da ita gaba ɗaya ba to wannan sai wasu suka ƙara kyamatar ta saboda ismin kabiru da aka ce yana ciki domin giya an ce wasu ma a larabci suna kiranta da al'isim har akwai wani mawaƙi cikin su yana sharimtul isma hatta balla aqali كذاك الاسم تذهب بالعقول yace na sha jiya ya ce sharifin isma kawai na sha jiya an gane ko hatta balla aqali har sai da hankali na ya fata kazaka ismu tazhabu bil uquli haka dama ita giya tana tafiyar da hankula to cikin su akwai ismul kabir akwai zunubi mai girma saboda wannan wasu ya suka daina wasu kuma suka ce ai har yanzu an ce akwai manafi'u lin nas da haka ba za su daina ba ina fata an gane wannan sai na wasu waɗanda suke sha su ma suna sha waɗanda ba sa sha sun ƙaru da yawa nan sai Allah ya saukar da aya cikin surar da ma'ida ita ce ƙarshen lamari kan lamarin giya gaba ɗaya ya ayyuha allazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kuma karshe karshen rayuwar manzo Allah ba ga ba karshe karshen rayuwar Allah ya kuma imani giya da tata da abin da ya shayi ayin tabbatar fe na tauraye da gumaka duk wannan kazanta ne daga cikin aikin shedan ku nisanci wannan domin ku ku samu rahota sai Allah ta'ala ya faɗi wani dalili ki inna ma yuqi shaytanu an yuqi bainakum al-adawati wal baghdha fil khamri wal maisir shi shedan abin da yake so ya rika afkawa a tsakaninku game da giya da tata shine kiyayya da adawa ka zo ta sa an cinye kudinka wanda ya cinye kudinka ba za ka so shi ba to shi yasa yake ziga ku a kai ta sa mutum ya sha giya ya zo ya ci ba mutunci ya dauki wuka ya sare ka za ka so shi to wannan dalilin ya sa shi din yake so ya abba mutum giya da tata wa yasudda kuma an zikirillahi wa alayhi salam kuma ya kange ku game da ambatan Allah da kuma yin sallah fa hal antum muntahun shin ko kun hannu kuwa sai na umar da yace in ta haina ya rabbal izza mun hadu mun daina ya ubangiji mai girma to karshen lamarin jiya kenan to sai mu dawo kan ayat da muke kai jama'a me jiya wani zai tunanin sai an daga kwalba sannan aka sha giya a'a manzon Allah alaihi salatu wassalam yana cewa wato kullu ma kamar aqla fa huwa khamr duk wani abin da zai rufe maka hankali shine giya da kawai ko fura ce kai tsani ta yadda in ka sha ta za ta bugan ma da kwakwalwa shi kenan ta zama giya ko wata kwaya ce a kemis ake saidawa wadda idan ka nemo ta ka sha za ta rike ta ba kwakwalwa ta zama giya ita ba a kira ta da suna giya ba ko wani ganye ka je ka samu ka shaka ko masu irin shaka kashin kadangare ko ko shalabi inda za ta bugan ma da hankali ko me ya ci ko abinci jina ne ko na ɗanɗana ko na shafawa ko na zuƙa ko na sha duka wannan sunan shi giya kawai domin dama alkamar din ma'ana lullubewa da wannan ne za ka fahimci yanzu lullubin da mata ke sunan shi himar himar saboda suna rufe kai da shi alhimaru ba alhimaru ba wata shi kenan wannan alhimaru fi ba ba shi ba alhimaru to ita ma an summiyar kamar kamrat li'annahu ko li'annaha takmuru al'aqal saboda tana lulluba hankali ta rufe shi yasa ake ce mata alqam ita kuma tata da ake ce mata maitir an ce min al-yusri an gane ko daga al-yusri shine wato wadata wasu kuma suka ce a'a ba daga wadata ba ne daga wato yusuf bin sauki ne saboda ana samun dukiya da sauki wasu kuma suka aminar yasa yasa daga wadata al yusu sauki saboda ana samun kuɗi nan da nan cikin sauki al yasar kuma wadata saboda ana iya samun wadata ta banza amma da taka domin da abin banza ya banza da ba yake kare da ya kasance dan ta da zai zai kai wa addini hidima ko ya taimaki iyalansa ko yan uwansa ba da wahala sai da zaka ce inda suke so nan kuma suke koma to wannan giya din nan da tasa haramun ne kada'an ba ka da wani tsatsoci duk wani nau'in tasa ko me haramun ne duk abin da aka shigar da tasa a cikinsa haramun ne Allah ta'ala ya babu da su ya yi allazina amanu ya kuma imani innamal khamr lallai iyaka ita giya wal maisir a ba shi bane yas'alunaka anil khamr wal maisir kuma na koma ta ta karshen suna yi maka tambaya game da giya da tata qul fihi ma ismun kabirun kace cikin sa akwai zunubi wanda yake mai girma wa manafi'u lillah sannan kuma akwai amfani ga mutane to an ce amfanin ita giya in mutum na cikin damuwa bakin ciki ya ishe shi kamar ya mutu a wancan lokaci shine in mutum ya sha hankalin shi zai iya bata ya dawo bai san inda kai shi ya tafi kila lokacin da hankalin shi zai dawo kila damuwar ta dan sassauki kadan ko da kadan ne. da kuma kuɗin da ake samu wajen saida ta ina ba ta an gano wannan shine manafi wal nan ita kuma ta ci shi a samu kuɗi da yawa nan da nan ba tare da wahala ba. to shine wa manafi wal nan amma an shafa wannan wannan ayar fi ma ismu kabir wa manafi'u lin nas da sauran yan uwanta da na ga wannan suratul nisa'i ko da yudami da suratul nahl sai an shafa wannan sai suratul ma'ida ita ce take ayi wa ismuhuma akbar min nafihima amma zanubun su ya fi girma fiye da amfanin su to sai mu je wanda ba shahi ba wa yas'alunaka ma za yunfiqun kuma suna yi maka tambaya wai menene za su rika siyarwa tambayar ba irin ta jiya bane ta jiya menene za su rika ciyarwa na daga jinsin dukiya kuma wa za su rika ba nan kuma wani gwargwado ne idan suna da shi za su rika ciyarwa din shi da ma'anar ma zayin ruku na nan iya sa amsa ta saba da amsa jiya nan sai aka ce kulil afwa ka ce musu shine al'af shine al-qabr ragowa yatta bayan bukata to shine za ku rika cewa din misali kai ce bane alhamdulillah ma sha Allah ko malam bazur kai ce bane duka hada komai naka misali da kuma wata yan dubu biyu a nan gurin aljihu sai kuma masallaci aka ce jama'a a taimaka za a gyara generator sai ka zaro dubu ɗaya ko ɗari biyar sai ka ba amma kila ba kai sai bane ba kuma ɗari biyar sai aljihunka zama a taimaka za a za a gyara generator take shiru kawai to ai ga wani generator a gida wanda shi bai gyaru ba kuma wanda ba wanda zai ci himma da wannan idan ka dace wani ya kai ma wani abu ma abin zargi ne ya ake me dalilin da yasa ya kai maka nan ko idan kai baka yi wasu bayan Allah da yawa za ki to da ka dole kulil afwan ka ce abin da za ku siyar shine raguwa bayan bukatar gida kamar yadda zai na kawo mana hadisi duk da ban ga nasu sa nasu sa ba duk abin da zaka siyar na kaza na kaza abin da zaka siyar da iyalinka ya fi lada yanzu ba yake alaihi salatu wassalam kuma mu gane cewa akwai hadisin da ma'aiki ya ce hannu na sama ya fi hannu na ƙasa hannu na sama shine mai bada hannu na ƙasa shine mai karba a'a malamai ba da cewa mai roƙa mai maula in mutum ba roƙon shi kai ba har zai baka hannunka ba na ƙasa ba ne amma idan ka roƙe shi kai mai maula idan zai baka yanzu hannunka na ƙasa ne to amma a hadisin ka ga ma'aiki ya faɗi farin nasiyarwa ko sai ce amma wa bada'a biman ta'ulu biman ta'ulu kai amma ka fara da wanda kake ɗaukar nauyinsa matanka da 'ya'yanka su za ka fara cewa sannan daga baya idan an sami 'yan tara sai kai duk alherin da za ka yi قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات كما هكذا الله يتبين يتبين لكم الآيوي لعلكم تتفكرون domin ku yi tunani cikin ruwayoyin wancan hadisin akwai ma inda ma ake kisa ta qulul mar'atu at'imni aw dalliqni ga matar ka a gida tana cewa ko dai ka siyar da ni ko kuma ka tafi ni haka ne ita za ka fara ba da wasu mutane daban ba na'am
الدنيا والآخرة نعم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير نعم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح نعم ولو شاء الله لأعنتكم مم.
إن الله عزيز حكيم Allahu akbar to dama dai kamata ya ma a hade shi tunda la'alla kun tatafakkaru da fi duniya wal akhirah a hade shi fi dunya ko fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha'a Allahu la'anatakum inna Allaha 'azizun hakim Allah ta'ala yana cewa an- Allah yana saukar muku da ayoyinsa ne la'allakum tatafakkarun domin ku rika yin tunani fi duniya wal akhirah a cikin lamarin da ya shafi duniya da lamarin lahira ba a san mutum ya zanto dankare ka rika tunanin lamarin duniya kai da zaka inganta ta ka inganta iyalinka da duk na kusa da kai sannan kuma ka rika tunanin aikin da zaka tura na lada zuwa ga kabarinka in mutum ya tsaya kan mataki na daya bai zanto mafifici ba ma'aiki na cewa khairun nasi man la yatruku akhiratahu li dunyahu wa la dunyahu li akhiratihi hatta yusiba minhuma mabibici a cikin mutane shine wanda bai bar duniyar sa ba saboda wai neman lahira bai kara duniya saboda neman lahira ba ko bai kara lahira saboda neman duniya ba manzo Allah ya ce har sai in ya samu duka biyun to sannan ne yake mabibicin mutane a daidai wannan lokacin to Allah ya maka wannan da murkur kayin tunani fi duniya ko fi duniya wal akhirah cikin lamarin duniya da lamarin lahira ma'aiki wata rana ya iske sahabbansa suna gyaran rumfa wata rumfa ce ta zuri ta ɗan yi rauni sai suke gyara sahabi yake cewa marra bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa nahanu nu'alidu khussan lahi manzo Allah ya wuce ta wajen mu muna kokarin gyara wata rumfa ta mu sai ce me kuke yi sai muka ce ai nuslihu wa qad wa ya rasulullah muna gyaran wannan rumfar ne ta riga ta yi rauni ya ma'aikin Allah to sai manzo Allah ya faɗa masa wata magana ta balaga me ban tsoro yace la aral amra illa a'jala min hadha ai lamarin tashin alkiyaman ni ba na ganin shi face gaugawar shi ta fi wannan ba da na fuka kuna yaran wata da ba a duka yaushe za a zaman duniyar kwana nawa za a yi wai malam mai gini ya zaka ce nan kowane hadisi kuma yana da ma'anarsa wannan din yana da ma'anarsa akwai inda ake sai zauna ba ana ne kuma a ga ana ce annabi shekar ku gyara ku a ya bar sun gyara amma wani wa'azi ya yi musu wanda ake bukatar su rike tare da kuma an bar su su gyara don su yi amfani da ita amma wannan wa'azin tun da cewa ba madawwamiya ba ce duniyar kuma za ka iya sai ka gama gyara gida tsaf har ka yi fenti ka yi komai wallahi sai dai wasu zauna ba dai kai ba sai ka sai filin sai ka gina kai kai komai duk wani abu na na gyaran rayuwa ka gama shiryawa ka sa saboda buri kuma sai dai magana su zauna kai ba za ka zauna ba ai ka ganin wannan da yawa ko kuma da ka tare wata ɗaya wata biyu ko shekara ɗaya ko biyu wuf ka tafi Allah ya samu sai a sa so da haka wannan kowanne akwai mahallin kuma ana so wato ya yi aiki haka mu gane wannan wa yaqamnaka 'ala al-yatama ko kuma suna yi maka tambaya ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dangane da marayu yaya za a yi mu'amala da ma- maraya suna yi maka tambaya kul to ka sai musu islahul lahum khairun yin gyara da kawo maslaha dangane da marayu shine alkhairi domin kai din nan kai ma da kake ganin kana da rai ga 'ya'yanka kamar 'yan gata gatan ai ba ya da wani garanti an ce tsakanin maraya da mai uba numfashi ɗaya ne mahaifi idan ya yi numfashi numfashin bai dawo ba 'ya'yansa sun zama marayu shi kenan fa to kai da kake da ƴaƴanka za su iya komawa marayu a kowane lokaci to ka kula da maraya ka ka mutunta shi ka girmama shi ka ilmantar da shi domin kai ma kamata dinu tujalu ne aiki yadda kai haka za a yi masa in kai haka kai ma Allah ta'ala sai ya dafa ma marayi da za ta bari to kul islamu lahu khair wa in tukaridu idan kuma za ku yi hulɗa ta cin abinci ko hada abinci da tare da marayu fa ikwanukum to ai yan uwanku ne sai ku yi masa mu'amala irin ta yan uwanku ba ta mugunta ba kada maraya guda uku misali sai kuma za ka dafa shinkafa a gidanka sai ka ɗauko rabin jiya a cikin buhunsu sai ka zuba cikin tukunya sai ka yi ko kuma wajen ku goma ya ka yi wata rabin jiya sai ka sa sai a ci gaba daya an ya ba garin a wannan su su uku ne marayu ka ebo rabin jiya a buhunsu ku kuma ku goma mutanen gida ka ebo rabin jiya abincin mutum uku daidai da mutum goma kaga ana ana ci da gumunsu kenan to in aka yi haka ba a yi masa mu'amala irin ta yan uwa ba ke ta haka Allah ya ce in za ku yi hulɗa da su ta yan uwa ku yan uwan ku kar ku zalunce su wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ko Allah ta'ala ya san mai barna a cikin ku wanda yake hada abinci da maraya dan yayi barna ya zalunci maraya min al-muslih daga wanda shi kuma gyara yake yi dan ya tallafi marayan ya samu auki abinci su dai sai ka ce ga marayu su biyar sai ka ce to a so kayan biya a so magi a so ice ko gawayi ko gas a so komai da komai a so shinkafa misali za a kashe masu misali dubu ɗaya da ɗari biyar sai ka cewa kuma idan za a haɗa da abincin gida ne gaba ɗaya ko dubu ɗaya ma aka ɗauko cikin kuɗin su aka sa sai ka kaga sun sami ƴan taran nawa ɗari biyar kaga ashe wannan duk wanda ya haɗa irin wannan dan ya kawo masu maslaha ne to shi Allah ya san duk wanda ke yi dan ya tura gumin su da wanda kuma yake yi dan maslaha Allah shi ya san in ka yi dan dan ka tura gumin su innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sira in kuma ka yi me ka yi dan ka taimake su akwai falakata hamal aqaba ko wa ma adraka mal aqaba فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسجبة يتيما سيد مرايا الله يكرا شهنيا كيسو لب زوا الجنة كيسو أو أن عاوين سورة البلد تسود هكا في الله تعالى يقول ولو شاء الله لأعلمكم إن الله يسود في حفر أمك يسيب في كل مرايا بعد كيسو أما في الله بهكذا إن الله عزيز حكيم Allah mabuwayi ne mai hikima ne inda yanzu da ke mabasa to yadda ya halatta muku ku hada da sulun to ku hada yadda za ku rika samun sauki ba yadda ku za ku rika samun sauki ba wannan shine ka'idar rike maraya duk wanda ya san ba zai iya haka ba to kare ne in ba haka ba zai rika cin wuta balbal in dai yana yana a gizo daga dukiyar maraya zuwa ga tukunye gidansa to wannan aya tana da dalilin sauka sahabbai ne kamar yadda aka ce wa ya'alunaka ko al yahama sun tambayi marayu sun tambayi manzon Allah dai game da marayu tunda aka saukar da wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda cikin suratu wannan an'am to da aka saukar da wannan sai suka nisanci duk wani abu na maraya sai aka rika masa yanke su kadai kuma in suka rage ba za ba har ko zuwa an zuba ko ya lalace abin da har yayi kunci sai suka zo suka tambaya annabi sai Allah ya saukar da wannan aya ya ba su amsa in inna Allah azizun hakim wala tankihu mushrikat ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن نعم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم نعم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه نعم ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
الله أكبر الله تعالى إلى سوى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون wannan dokoki ne aka faɗa guda biyu dama suratul baqara kamar yadda ita ce tafi kowace sura tsawo a ba'ari domin tana da ayoyi sun kai ɗari biyu an gane ko da wajen tamanin da biyar ko da shida bisa sabanin riwaya kuma sura ce wadda take akwai kissoshi da yawa kuma kowace kissa mai ratsa zuciya da yawa kuma kissa ce wadda ta tarar da hukunce hukunce na addini da yawa da aka surat al-baqara karanta ta da haddace ta albarka karan ko baka haddace ta in kana karanta surat al-baqara a cikin gidanka to masu tsafi ko kulumboto ko wani abu ba za su iya tasiri ga wanda ke cikin gidan ba haka manzo Allah ya faɗa ikra bil baqara fa inna akhzaha baraka wa tarkaha hasra wa la tastati wa hal baqara ku karanta baqara rika rika suratul baqara to ka rike ta da kyau albarka mutum ya kale ta zai karanta ta ta kai ne nadama kuma masu sihiri su ne albaqara ba sa iya gwagwara maya da ita idan da suka zo ana karanta ta yadda ko sai gurin ba za su iya komai ba sura sura bakara sura ce mai albarka gaskan gaske Allah ta'ala yana cewa wala tankihul mushrika kada ku auri mata mushrikai ba a yadda ba duk musulmi wanda ya yarda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk yadda kaga wata kafira komin yadda kaji kana son ta babu aure tsakaninku sai idan za ka iya jawo hankalinta da musulunka sannan amma fa kafira mushrika kamar yanzu ka ce baba gujiya ko wata masu bautan bori ko wani tsadi ko masu bautan gumaka amma dan kirista ko ba yahudiya wannan ba a haramta ba Allah ta'ala ya halatta ta a cikin ayar suratul ma'ida daidai faɗin Allah wal muhsanatu من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافرين wannan ayat tana gwada an halatta ma ga aure kirista mace a lura jama'a ba to ake an so ta aura ba ya kamata a gane abin da nake faɗi ba an so ta aura ba an halatta maka kamar yanzu sai wani ya tashi kawai ya ce bari ya je rawu ya shawo kana ya dawo ai halal ne ko to zai samu lada sai ya haka na'am halada so da ba aikin lada bane kawai ka zai so ka fiti kawahuwan ka ne kawai kai yawo to shine halal mustahabi ko shine wani abin da yake na lada wanda ba na dole ba sai ka je kai yi shi kamar yadda ka ce kai na rabu da zuwa wajen yar uwa ta wani ko dan uwa na wani bare zai yi zumunci kaga wannan tafiyar da lada ko ta gaira mara lafiya so da haka shi Allah ya halatta ya halatta auren kirista ne da bai yahudiya ba cewa aka yi ana so a yi ba idan kila mutum ya ga wata kirista ta burge shi ya yi jiya da zai so ya zai aura din an bi shi ke ya zai aura amma sai ya yi hattara sai ya yi hattara domin in za ka tafi musamman in irin mutumin nan ne yan kasuwan da za su tafi tun da asuba sai dare su dawo ko kuma irin masu safara wanda idan ya bar garin ma sai ya yi watanni sannan ya dawo ‘ya'ya suna wajenta kuma za ta tafi soji tare da su suna ƙanana sai ka ta wannan sai hali sai hali samun ‘ya'yanka su ƙetarewa kiristanci musamman ‘ya'ya mata yana da wahala in dai ka aure kirista za ka zamanin sayi da na'ubar da ya kawai duk wanda ya taso bugu-bugu ne a wani kirista ya kai ni ba ina haramta abin da Allah ya halatta bane amma na hana tunda duk ga musulmai na ana kin auren su matan sai ku je ku aure kirista sai a dawo a auren na gida ta kuna namu daga baya in mun ga ba wannan matsala sai a dawo a ci gaba da wani yace ba na haramta bane da niyyar haramtawa na Allah a hanawa irin na gwamnati ka san yanzu idan gwamnati ta sanya doka ba a hitowa bayan isha idan Allah ana nihin duk wanda ya fito zai samu zunubi ne zai samu bulala amma ko ko ba ba zunubi a wajen Allah amma akwai bulala wajen hukuma kuma in ta san dalilin da yasa ta ce karka hito to shine hada wanda kai da Umar ne na na aladantar da mutane da su dawo kan abin da yake ba na cewa wai in ka aure kiristan yana jin kana da zunubi a wajen Allah radiyallahu ta'ala anhu fito da haka wala tankul mushrikati kan ku aure mata mushrikai wani gun yana cewa wala tumsiku bi ikamil kawakib wanda shine asali ma abu kar ku yi riko da igiyar kafirai mata kana rike da ita a lokacin da Allah ya ce duk wanda matar shi ba musulma ba ce maza ba zai rabe ya ya rabu da ita to daga nan kuma sai ga wannan aya wa wala tankul mushrikati kada ku aure mata mushrikai hatta yi ummin hatta sun imani sai Allah ta'ala ce wala amatun mu'minatu wallahi baiwa mu'mina baiwa kawai ba ɗalin yanci ba ma baiwa mumina khairun min mushrikatin ta fi maku alkhairi fiye da ku je ku aure mushrika walau azabarku ko da ku ta burge ku da kanta ko da dukiyarta ina ba ta an gane wannan to ka mutu wajen neman aure kamar sai na Umar din nan shi sai na Umar da ma Allah manzo Allah yace yana kallo da hasken Allah kuma shi siraju ahli janna fitila ne na yin aljanna duk abin da za ka sayi na'ura ya ce kaza kaza in ka zuwa za ka dogon hacce ka gana Allah ya ce wala amatu mu'minatu ko khairun min mushrikatin to ga ya mai yanci mu'mina ga kirista ba wata ta ji wata ba kuma sai ai ta auren wata isa sai na Umar da ya ga ana neman a mai da abin al'ada ya ce a bari kawai a dawo wajen na gida dan a kauce wa irin wata ballolin da suke faruwa to anan akwai hadisi riwaya ta Imam Muslim da Imam Ahmad bin Hanbal wanda kusan mafi yawanci duk an san shi ma'aiki na cewa ana auren mace saboda abubuwa guda hudu ko tun kawal mar'atu li arba'in limaliha wa li zabaniha wa li hasabiha wa li diniha fa zakar bi zati dini kalimat yadak ana auren mace saboda abubuwa guda hudu ko dai saboda canta dukiyarta ko canta ko matsayin iyayenta ko kuma yadda ka yi kari da addini da kyau sai manzo Allah ya ce to kai so nake ka karabauta da auren mai addini in ba haka ba ba za ka yi nasara wajen aure ba so da duk ta auren in ka ce dai kyau ne to idan mace duk can ta misali idan ta yi hadari hakoranta suka zube ko wasu a fuskar ta ta ta bakko ce ina kan yake to sai ka sake ta kenan inda kai dan kyau ta aure ta idan dan kuɗi ne wannan shi ya yi komi sauki ma in sai kare ba in saboda matsayin iyaye ta rabi idan suka mutuwa da haka shi ko addini duk wanda take mai riko da addini dama addinin yana tare da ita ko da yaushe yana al-imam wato kuwardi wanda shi ya kirkiro littafin zero a duniya duka musulmi ne kafin shi in kana so ka rubuta 20 sai dai ka dinga haka ya biyu uku hudu har guda 20 in miliyan za ka yi sai dai ka dinga haka kuwardi ne shine mai kwanyar da ya gano in ka sa daya sai kai tayan mota ya zama goma ya shi ya fara kirkiro to shi abin da yake likitan da shi malamin lissafi ne yace malamin matsali addini ita ce kamar lamba daya in tana da kuɗi to tsara zero ta zama nawa in tana da kyau tsara wani ziran ta zama nawa idan iyayenta manya ne tsara wani ziran nawa to ita ko duk waɗannan zirukan sun samu kima ne saboda wannan ɗayan haka yake yace da za ka ɗauke wannan addinin wa'ancan zirukan guda uku ya sunan zero kuma su zama zero shi a babin lissafi yadda ya kalli hadisin manzo Allah shi da shi kuwariki to da shi da fannin lissafi ne fannin shi da da kai irin wannan abubuwan da shi ka fannin shi ke to so da haka a tabbace wannan game da aure kenan yadda Allah ya hana auren mushrika to kuma ko cikin musulmai din ma in zaka nema ka nemi mai tarbiyya wanda take rike da addini da kyau Allah ta'ala ka tabbata mana da wannan musamman ma samari ko mutum ba ba ba kyau ba in da kyau ne dan maciji da ya rubuwa farin jini da za a gashi test da zane zane na tsawon tsawon masu kyau amma da an gashi da gudu mutum zai tashi ya bi gudu ba za ka tsaya kana kallon kyan ba ba saboda ka san zai tashi ka ba ka ita ma duk da kake ganin kyan mace in ba ta da tarbiyya in ta guma ma wani abu mummuna da ke unguwar ta sai ka yi ganin kanta a kanta in ce maka wani shaida kaka Allah ta'ala ya samu dace ah sai Allah ta'ala ya ce wala tunkihul mushrikeena hatta yu'minu kada wato ku aurawa mushrikai maza ƴaƴan ku mata kaga nan da da suwa ake waliyan ƴaƴa mata ko shi yasa aka tarufa a kan su din nan wala tunkihul mushrikeena ku musulmai maza kar ku ba da aure na ƴaƴan ku mata ga mushrikai maza wannan su kuma ba sai mushrik har kirista namiji ba za ta dauki ɗanka musulma ta bashi ba an gane ko sai shehu tsayin usman bauchi rahimahullah ko ce radiyallahu anhu ya kasance ya ce wata kirista cikin irin masu tana da ilimin kiristanci da kyau kirce to ku musulmai ba ku da adalci take to shehu na usman bauchi ku sai ku aure mata a cikin mu mu kuma sai ku ba mu aure sai ce a ai abu ne mai sauki mu ka ga ka shi ba abokin hikima ya ce ai abu mai sauki ne mu idan mutum ya zo auren kirista to kirista ai ta yarda da annabi isa shi ma wannan wanda ya zo auren kirista din ya yarda da annabi isa mu ma a nemo kiristan da ya yarda da annabi muhammad ya mu bashi yaro ta ce so ya musulunta kenan ko ka gani so ai ka ka ta gaji da manzo Allah eh musulunci ai ko so da shi manzo Allah bai bai soki kowane annabi ba duk tafiya ma ya da su cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli sai ko shi kenan kaga bai bai tsaya gawo mata aya ba saboda ita ba ta aya ba ai da hikima kawai da kan yayi bi da ita kawai ta gane cewar ashe musulmai su ba sa rarrabewa cikin manzo yasa aka yadda su aure idan ta zo gidan musulmi ba za ta ji an zagi annabi isa ba sai dai ta ji ana san shi ana girmama shi shi ko idan aka sami gidansa aka bashi musulma ba za ta je ta ji ana zagin annabin aka ba dalili ba ba za a zauna lafiya ba Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce hatta yi uminu har sai idan sun yi imani nan sai sun musulunta kenan ko da kiristoci ne wala abdun mu'min wallahi bawa mu'mini khairun min mushrikin ya fi maku alkhairi ko ba shi aure fiye da mushriki to nan ma mutum mai mutunci wanda zai rike maka ya da kima ya fi alhairi ka bashi fiye da ka hango wani kyalkyal ko mai kuɗi ne mai wayo amma bai da mutunci bai rike mata da da da kyau ka ba wannan da kake ganin bai kara komai ba amma zai iya rike ta ya fi maka alhairi to da shi manzon Allah alaihi salatu wassalam da yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu wa illa تكون فتنة في الأرض إلا تقالوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير duk mutumin da ya zo kuka yadda da rikonsa da addini kuka san ba kakare ba ne yana sallah yana al'amura da addini kuma kun yadda da ɗabi'unsa mutumin kirki ne ba ba kakare ba ne to in ya nemi aure ku ba shi aure kaga nan manzo Allah bai faɗi kuɗi ba ko yawan dukiya in dai an gamsu zai iya rike ta sai manzo Allah ce idan ba ku yi haka ba banna za ta faru a ban kasa da fitina in dai kuna irin wannan a rika hango kawai sai dai mai nerori da yawa shi za a ba a wuri to nerorin da suna iya karewa wanda kake ganin biyar da nerorin kuma shi kuma ya samu nerorin to sai ne kuma sai ka kwace hannun wancan ka bai da wancan to me kenan kuma mu gane cewa jama'a duk wanda ya aure yana nufin ya samu kamewa ta sanadiyar wannan auren suna daga cikin mutane uku wanda manzo Allah ya ce lallai Allah zai taimake su wallahi mafi yawanci ka je ka duba duk kusan samari mafi yawancin su kafin su aure kusan duk shekara yi kai ba kudu sai bayan aure auren ake samun kudaden sai ka samu ma manyan masu kuɗi ka tambaye su kafin su aure suna da kudin ma za a ce babu duk arzikin ana samun shi ne bayan an yi auren ba galiban ka je ka auna yi ka duba za ka iya ce mafi yawanci mutum sai ya yi auren ma dan za ka ga ya samu kaza a hankali ya ƙara samun kaza har ya kai matakin da zai yi to da haka wannan ita ma nasiha ce mai girma Allah ta'ala ya samu dace wal abdu mu'minun khairun min mushrikin walau azabakum ko da ya burge ku ta hanyar kansa ko dukiyarsa sai Allah ta'ala ce abin da yasa na hana irin wannan auratayya da ta bayan da wannan ulaika yad'una ila Allah su waɗannan musulmai suna kira ne zuwa ga wuta sai ka aure mace mushrika kuma tana farin sallah wallahi wani zai iya bar musulunci saboda ita kaga an kira ki zuwa ga wuta ulaika yad'una ila Allah domin mata suna da tasiri wajen mazansu musamman in yana kanta sosai أولئك يدعون إلى الله والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فيكم الله تعالى yana yin kira ne zuwa ga aljanna so yake a zo a shiga aljanna yasa ya iya da a wancan auren wal magfirat da samun gafara da izinin sa wa ya ko wa yubayyinu ayatihi lin nas la'allahum yatadhakkarun haka ne ko kuma yana ta bayyanar da ayoyinsa ga mutane domin su wa'azu to wannan shine abinda wannan ayoyi suka kursa abin da ya shafi auratayya kuma auratayya asali ne mai girma wani malami abin da yake cewa idan kana so ka gane zamantakewar mutane na auratayya je ka kasuwa idan ka ana mu'amala mara kyau iri iri ta rashin tausayi da waye wannan yana gwada duk gidajen auren a gurɓatattun suka yawa haka wani malami ya domin waɗannan mutanen na kasuwa abin da yasa ita kasuwa tana tattara mutane duka nau'o'i ne gaba daya za ka yi wani malami ya je sai ya ko dabbo manomi yaro babba mace namiji sai kika ana mu'amala ta banza to yana gwada gidajen auren sai a gurbata su domin daga gidajen auren kan ne ake dan kaso mutanen da suke zuwa kasuwar idan kuma ka boki iske halayya ta mutunci a kasuwanni da tausayi babu sirri ba babu zalunci ba irin wannan to gidajen auren a tsabtace suke tunda daga sun ake kyankyashe mutanen da suke zuwa nan kuma tarbiyya tana da mahimmanci shi yaro idan yana ƙarami ba a so a tarbiyyantar da shi da jin tsoron iyayensa kawai yadda wasu kuma suke tarbiyyarsa in ka tarbiyyantar ko malami ne ba a so ka tarbiyyantar da ɗalibanka kan jin tsoronka kawai in ba ka nan za su abin da sai ga dama a'a a hikimance sun suna jin tsoronka da farko yana da kyau haka to sai ka rika zanzarewa ka rika gwada masa su ji su ji tsoron Allah wanda shi ko da wani lokaci yana kallon shi sai ko sai in kana nan in ba ka nan ba ka ganin abin da suke yi to wannan shine a sati na tarbiyya ta gari wanda in ka tsora mutum ya haukan wannan to duk inda yake zai kiyaye dokokin Allah ko kana nan ko ba kana amma in ka tsora in ka tsora a wasu tsoron ka to in ka mutuwa ka ga sai ya zama shedani kenan daga nan dama ganin ka yasa yake yin abin shirki din ganin ku kuma yasa yake yin abin banza yana so tsoron ka yasa to yanzu ka mutu ko kuma wani ciwo ya kama ka baka da ka samu sai daina to Allah ta'ala ya ba mu ikon yin tarbiyya na waɗanda Allah ta'ala ya dora a hannu a hannayenmu na daga ƴaƴa da kuma ƴaƴa duka na al'umma gaba ɗaya na musulmi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga saboda yanayin lokaci da za mu tsaya amma za mu ba da dama wani sai a rika ba da damar tambaya to amma dai an tambaye su wani lokaci kamar ba ba a da yi mu bai sa wani lokaci ba a ba da dama amma dai an ba da dama in akwai mai tambaya tunda muna da minti kusan biyu in akwai mai tambaya sai in babu kuma sai mu yi addu'a mu kawai to now falalar karanta ƙur'ani a cikin gida yana fita magidanci da aka ba yake fita da sadi na magidancin da kullum da asuba ya shiga kasuwa bai dawowa sai cikin dare amma a can wajen kasuwanci sai suka samu su lokuta ya rai karanta qur'ani zai dan fara na karanta qur'ani amma in ya dawo gidan su sumuni dai ya karanta mana ko rubi dan gidan ya samu albarka ana karanta qur'ani a cikin an gane ko ai sa makaranta take da karanta duk gurin da aka ci za a rika taruwa ana karanta qur'ani ba karama al'amari bane wannan gurin yadda yake son a san gurin to ya samu wani yanki ko ba yawa a gidan da aka yi rufe ya fa kai a san kawai ya mai da gidan kawai ya mun kwanciya kawai ne ko na fila ana so ka rika rage wasu kana yi a gida ba duka na bulbulin a masallaci kadai za ka rika yin su ba to Allah ta ala ya samu da su maraya na mm na ita ma an faɗi an ce sai ya kai ta ya aure idan sai aure mijinta ya ya tsada da ita shi kenan siyar da ita wajen babanta ya tashi lalle ya faɗa ta yi lokacin ko baka kula ba ya inda uba yake kin siyar da ma ya sa mace sai idan sai aure ai an faɗa wannan jego sai idan sai aure سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم